Sure. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا عبد القاسم مصطفى محمد اللهم صل على محمد وعلى آل الطيبين الطاهرين المعصومين سيما بقية الله في أرض صاحب العصر والزمان اللهم اغفر to yau karatunmu zai zama ci gaban sharhi ne na abinda makaranta baya inda na zancen amirul mumini na 142 wanda ya ce ibara da walaisar liwazi ilmaruf fi gairi haƙƙi wa inda gairi ali min alhazzi fi ma'ata illa mahamada mahamadatun li'amiri mahamada to mun karanta dama a can ƙarshen magana amirul mumin ya faɗi cewa wanda allah ya bashi dukiya ga abin da ya kamata ya yi dukiya inda ke cewa fa man atahu allahu malan falyasli bihi alqaraba wanda allah ya bashi dukiya to ya sadar da zumunci wal yusim minhu diyafa ya kuma kyautata diyafa to wayannan muna mun tarjama muna muna sharhi ne mun yi magana dangane da sada zumunci ko da yake kaɗan muka karanto amma a baya akwai lokacin da muka yi magana mai tsawo dangane da al'amarin zumunci ina jin ko hudu ba ta 20 da nawa ne wanda a baya dai mun yi magana kan zumunci mai dan tsawo wanda ke bukata yana iya komawa can yi magana ya duba kan al'amarin zumunci sada zumunci a nan yana nufin tun da allah ya baka dukiya ka sada zumunci ma'ana ka yi kyautata ma makusanta to mun karanta hadisi guda ɗaya rak dangane da wannan a nan yanzu dangane da sada zumunci cewa ainihin inda ba sai na maimaito mana hadisan ba akwai wani farko da ci da wasa'il da kafi nake cewa mafificin sadaka shine wanda aka ba mabucin zumunci sannan kuma akwai wanda ke sadaka na da lada goma rance kuma lada goma sha takwas wato na mun fassara shi da cewa ba wanda ake bi rance yake nufi sannan kuma sai sadar da zumunci kuma yana da ishirin saduwa kai da yan uwa yana da 20 shi kuma saduwa da zumunci sadar da zumunci kuma yana da 24 wato yana nufin kaga girman lada kenan a inda aka aje marufi in an aje a wajen a matsayin unwanin sadaka ne to lada goma an ba da unwanin bashi ne zai makama mai bashi kenan 18 an bayar a matsayin saduwa da ɗan uwa musulmi ne 20 saduwa na zumunci 24 to ni mun ba dai sai na maimaita wannan ba mun karanta abin da ya wadatu dangane da sha'anin sada zumunci in kuma mutum yana bukata yana iya komawa ga sharhin da muka yi akan hudu ba ta 23 ne wanda akwai magana dangane da zumunci a can baya kenan to sai magana ta gaba inda ya ce wal yusin min hudiyafa wanda Allah ya ba dukiya bayan sa da zumunci ya kyautata diyafa me ake ce ma diyafa ba haushe kan ce liyafa ne da hausa don shi da yana ce mata ne mutanen wajen gabas mai nisa su kuma suna ce mata za ne mu mu ga kusan dangantakan za da ba ba da ba amma zadi suke cewa wadda ke anan ma akwai cewa akwai masu radi su ce wata ra suke bada ko ra suke wani ba ra ne sosai bada wata irin ra ta daban ne amma in sun yi rubutu suka rubuta dad din a matsayin ra sosai kamar in za su rubuta a jami kamar sa ce rimi sai su rubuta da dad saboda su haka suke ba to shi kenan dai balarabe shi ya faɗan harshensa har ma yana ce ma harshensa lugatul dad saboda sauran harsuna ba su da dad yana ce a luga ɗinsa lugatul dad lugan dad ba dad kaɗai ba da abokanan dad da dad da sad da ta da za duk wani harshe bai da shi sai larabci haka ma ayin da gayin duk larabawa suke da wani so aka faɗan wannan sai ba larabe ko kuma wanda aka yi masa ya sami tadrib sosai ya iya fitar da haruffa a makarij ɗinsu tun kafin miyar kuka ta gyaggyara bakin ya zama ba zai faɗu ba ko agusi ko yan irin abun in ya iya wayannan harsuna ilanan to shikenan sai ila masha Allah to liyafa me ma'anan liyafa da kamar muke cewa liyafa shine mutum ya shirya abinci ya kira mutane su ci shi ake ce ma liyafa aka ce ya shirya liyafa ya ta yi tanaji aminci ya ce ya ce jama'a bismillah a zuwa ci ana iya mu mutum ɗaya liyafa ana iya mutane da dama liyafa zuwa ka mece ce liyafa liyafa ita ce ka shirya abinci ka kira mutane su ci shi ke in ta halkala to nan amiru ya ce to mutum ya kyautata liyafansa in yana da dukiya nan ya kawo wata ruwaya guda ɗaya rak dangane da al'amarin da ya fa ruwayoyi a babin yana da yawan gaske a wajen babin ciyar da abinci ya ce imam sadiq alaihi salam ya gaya ma wani mai suna hussein bin nu'ayn as-sahaf mai yawa sahaf a lokacin sakila yana yin takardan rubutu ne amma a zamanin mu yanzu an ce mutum sahafi sahafi sahafi yana nufin dan jarida ke amma ta yiwa da can yana yin yana yana yin takardu ne ko yana sai da takardu na rubutu farar takarda ake ce as-sahab to shi wannan mutumin hadisin da shi a cikin hadisin da kafi ya rawaito shi wannan mutumin Hussein bin bin Nu'aym as-sahab dinnan sai imam sadiq alaihi salam ya ce da shi a tuhibbu ikhwanaka ya hussein ya ce hussein kana son yan uwanka wato kana son yan uwanka mumine yake nufi kana son su qultu na'am ya ce masa eh to sai sai tanga ga masa ma'in zantuka da yake abubuwan bai shafi babin mu ba mu babin abin da ya shafi babin mu babin da ya faɗi kawai saboda haka in muka kawo hadisin da duk abin da aka faɗa zai cika mana tsawo saboda haka hai dai iya zuwa inda ya ce atad uhum ila manzilik to kun ga bayan ya ga masa kana kaza kana kaza su daga ci abin da ya ga masa kana kiran su ya zuwa gidanka su yan uwan naka qultu na'am ma akulu illa wa ma'imin humur rijalu rijlani rajulani wa thalatha wal aqall wal akthar yace na'am ina kiran mutane zuwa gidana kun bana ci abinci ma sai tare da ni akwai mutum biyu ko uku ko abin da ya fi ko bai kai wato duk lokacin da zan ci abinci sai na kira mutane haka ne mutum biyu uku wani lokaci su wuce haka nan da kaɗan wani lokaci zan ba su kai haka wato ko da dai ɗaya ne ni kaɗai dai ba na ci abinci na kyau sai abu abdullahi alaihi salam ya ce da shi hussein din nan bin nu'aym amma inna fadrahum alayka a'zamu min fadrika alaihim amma kaga fadaran fadaran su akan ka yafi fadaran ka akan su ka sun fi ka kana kiran su su ci abinci amma sun fi ka sun fi ka fadara wato kaga sun fi ka yawa da girman lada sun fi ka ko da ke fadara ya ce ana sun fi ka fifiko wato sun fi ka fakultu ni kuma tunan cewa sun fi ni fakultu ji iltu fi daka udai muhim da'ami wa tsihim rahali wai kun fadur ma alai adam ya ce in zama fansanka in ciyar da su abinci na in kira su gidana sannan kuma su fi ni fadara kala na'am أمي أبي عبد الله عليه السلام نعم لسن بك فضلا إنهم إذا دخلوا منزلك دخلوا بمغفرتك ومغفرة إيالك yace in suka shiga kaga su in suka shigo gidanka za su shigo da gafaranka ne da gafaran iyalanka wa idza kharaju min manzilika kharaju bi dhunubika wa dhunubi iyalika in sun fita kuma za su fita da zunubinka da zunubin iyalinka ma'anan shi ba za su kwashi zunubin ne su diba maka su wato ma'ana in suka fito za su zo maka da lada da kai da iyalinka in za su fita kuma kamar suna kwashe zurmi ka ne su watsa da wata ibara in za ka gane wannan hadisi idan ka kira mutane suka zo suka ci tuwo ka shirya tuwonka ka kira mutane sai mutum mukaddara goma suka zo suka ci tuwo to lokacin da suka shigo din nan in kowanne za a lissafin mutum nawa ne a ce to kowa in lada dubu ne kaga sun shigo ka maka da lada dubu goma in kowa lada dubu ne kaga sun zo maka da lada dubu goma to in za su fita kuma za a watsar maka da zunubi dubu goma to da ba don sun zo sun ci tuwon baya za ka samu wani to da kai da su wa fi wani yau shi ne ma'ana amma a bisa gaskiya kai kai kai kai ka kwashe lada amma albarkacin su da ba don zuwan suka yi saboda kaga idan ka shirya tuwo ka kira mutane suka ci to ya kamata ka ce to na gode da wannan tuwon da kuka ci na gode na gode kai ta murna domin ainihin sun kawo maka fadara ne kuma sun kwashe sun zubar maka da zunubai ne to kaga to kaga wannan in ko haka nan ne ya kamata mutum ya dunga shirya tuwo yana ta kiran mutum karfa mutum ya jina ce tuwo ya ce sai a wanda aka yi tuwo kawa din nan abinci nake nufi kawai shirya abinci ko ya ne ne mu abinci muna ce masa tuwo ne kuma wani iri kaga ya kamata ya rika shirya abinci yana kiran mutane su ci saboda ya sami wannan lada mai yawa kaga ba da kai kadai ba har da kai da iyalinka za ku sami za ku amfana za a ba ku lada akan ciyar da mutane kuma za a kan kare muku zunubi akan ciyar da su da mai kamanta kaga da wannan ibaran kaga hikimar abi abdullah imam ja'far sadiq alaihi salam ya ce sun fi ka ma'ana saboda albarkacin suka samu wannan to wannan kenan sannan kuma sai abu na gaba wannan ya wadata babin gaske magana babin da ya faɗi shi ma kowace kalma kamar ke cewa kowane babobi ne na ilimi in abin a dunga kawo faralorin it'amu ta'amu ne wani hadisin liman بالملي كي لمن أطعم الطعام وأفشى السلامة وصلى بالليل والناس نيام أكون حديثي مكان بكي تعيني kun in kuna son ku shiga aljanna ku yada sallama ku ciyar da abinci ku yi sallah da daddare mutane suna bacci wanda hadisi yake cewa an yi tanadin aljanna saboda waɗannan masu masu ciyar da baza sallama assalamu alaikum assalamu alaikum da kuma ciyar da abinci da kuma yin sallah da daddare kaga babin da yafa yana da yawan gaskiya to kaga kaga aikice kenan daga wannan maganan kaga wannan kashi da abinci mutane suka zo suka ci falala nasu godi ya kamata ka gode musu bai kamata ka ji a ranka kai kai musu wani ta goma shi ba kamar yadda yake ci a ji ultu fitaka in ciyar da su abinci na in shigo da su gida na in ciyar da su abinci na kuma su bi sai ce eh ai ka ji abin to wal yufuka bihil asira wal ani wal yu'tib min wal yu'ti minhu al faqira wal gharib to wannan shi kuma wa yufuka bihil asira ya ya yanta ya warware wanda ainihin ribatacce kamamme kamar bawa ma'ana yanta bawa wato amfani da dukiyan wajen kwance mutum daga kangin bauta bayan nake faɗin cewa yanzu bauta ta kau amma har yanzu akan kama mutum a tsare a ce in ya biya kaza shi ke to shi ma wannan kaman kwatan sai a tsare a gidajen sijin in ka je gidajen yari a nan kasar za ka samu mutane ana tsare da su a kan ko su biya kaza wani akan bashi ne bai biya ba sai a tsare shi in ya biya shi ke kaga aka warware masa bashin ka ba sai tafi gida ba ya huta in ko wani kuma an masa tara ne an ce ko biya taron kaza ko wata kaza a tsare to kun ba shi da kuɗi to mutum ainihin ai kaga ya je ya kaga kamar ya ya ya ya ya fakkul asir ya shiga ciki ai saboda haka fakkul asir har yanzu akwai tunda ana tsara mutane a saboda waɗansu dalili kuma wanda ke an biya dukiya shi ke don haka ne ma bai ce asir kawai ya ce wal'ani wanda ainihin ya shiga wani mawuyacin hali shi ma a warware shi daga cikin wannan mawuyacin hali ɗin tsawon kaga kenan bawa ne aka tsare ko kuma da aka tsare shi ko ta wani dalili ke wali yuɗi min hulfaƙira wal garib kuma ya ba faƙiri da kuma wanda ake bi ba shi to kaga wannan ya nuna harwala wajen sarrafa dukiyoyi daban bayan na farko ya ce sada zumunci na biyu ya ce kyautata diyafa na uku sai ce fakkul asir wal'ani to sannan kuma na hudu a na uku zan na uku ne eh na uku fakkul asir wal'ani na hudu waliyu da minhu faqir wal garin to muna iya cewa ma na hudu faqir na biyar al garin tun da faqiri mabukaci ne garin ko wanda ake bin shi bashi din ya taimaka masa wajen biya wani yasbir nafsahu alal hukuk kuma ya daurantar da kansa akan haƙoƙi wato ya daure akan yin haƙi biyan haƙi domin shi ma ainihin aikin aikin wajibi ko dukkan alkhairi ma sai mutum ya daure wato ma'ana ya kama kansa nan ya ce wale yasbir nafsahu ya yi wa wani wuri ya ce wale habis nafsahu ne saboda almashari ya ce wa'in na masu miya habsan hafsan ya ce amma ba hafs a ciki ya habis nafsa ya ce ko ya sabir akwai ya habis ta yiwu amma da na ce gan shi ya ce ya ce ai wa'in masu miya hafsan da annahu khilaf ma ya milu ilaihi dabu wa nafs wa nafs al-amara ya ce an ce mashi habs ma'ana kamewa ma'ana to kaga sabr dinnan kamewa ke an ce mashi kamewa saboda bisa ɗabi'an rai wanda take al'amaratu bisu idan za ka miƙa annafsar amara sai ta ce karka bayar za ka rasa ne ka bari sai in ya taru da yawa sai ka bayar yanzu amma dan kaɗan ka bari ya dan kauri to kaga annafsar amara ke bisu za ta bisa bisa ɗabi'an mutum shi marowaci ne dan adam kamar ɗabi'o'in su ɗiya muka man sha faɗin wannan cewa miyagun ɗabi'o'i gaskiyar magana an halice mu da su ne an sa mu da su ne da kyawa da miya gudu an samu na su ne an ce mu yi control misali in baka gane wannan ba sha'awa an samu nan duk mala'iku ba su da sha'awa an samu na sha'awa amma sai aka ce mu yi controlling sha'awa din mu sallado a kansa mu sa hankali ya control din shi ba mu bi abin da yake zuwa in sha'awa in za ka bi sha'awa yanzu nan mutunci zai zubi yanzu nan ka zubar da mutuncinka yanzu nan za a gan ka za ka wuce ka ga ana cin wani abin nan kawai sai ka kawai sai ka ga kawai ka je ka dangwala hannu ko ka roƙa ka ga sha'awa ka ji to amma in ka daure sai ka wuce abinka sha'awa an sa mana ne amma sai aka sa mana aka ce mana hankali sai koya mana mu daure ne ba mu bi sha'awan ba to kaga kenan har haka har miyagun ɗabi'u su ma an sa mana ne misali fushi halitta ne an halice mu ne da shi mukan yi fushi to amma sai aka ce mai control ɗinsa don shi fushi yana da amfani akwai inda ake sa shi ya zama kuma abin kirki ne akwai kuma inda ba a sa shi in an sa shi anan ya zama abin tsiya haka haka ma shi awa akwai inda za a sa shi ya zama abin kirki akwai inda za a sa shi ya zama mummuna abu saboda haka an ci an an an nuna maka ga haram ga halas sai aka ce to ka sa shi wani ya cewa to ya aka da ai fushi ya zama abin kirki yana zama abin idan idan ya zama mutum shi ko ko an saba ma Allah baya fusata bai damu to lalle bai da zuciya ko kuma an ci masa mutunci duk bai damu ba kaga ya zama ya tashi a mutum a ce mutum shi kullum dariya yake ta dararku ba baya fushi wani ya koda uwarsa da mari sai ya fashe da dariya a mama kuma ake mari kyal kyal kyal wai shi baya fushi ai wannan wawa ne dabba kawai kaga wannan ko da ke dabba ba ta dariya wannan mamaki da dabbobi ba su yin dariya sai dai a tatsuniya kaji an ce dabba ta yi dariya sai dai a kwata tatsuniya san ba su dariya to kaga kenan idan mai zama mutu amma suna fushi mamaci suna fusata to amma suka nuna sun ji daɗi amma sai dai ba su dai su dariya ne to idan ya zama mutum shi misali a mahallin fushi sai ya dariya bai fusata ba to ai kaga bai da ya zama dabba kama wani wani ce wanda a ainihin aka fusata shi bai fusatu ba ainihin ya zama jaki kenan to kaga kenan ina ba faɗi mana duk magana cewa ainihin shi rowa kamar da nace shi ma rowa shi ma ɗabi'a ne na mutum baya son ya bayar ya cika son kuma tattara abin duniya ya tattarawa inda za ku lura da za ku lura da mahaukata sukan tara tarkace wani totuwan masara ne wani bawon rake duk suka ga tattara da gwangwanin madara da aka yar da sauran rockets am kuma an taba za a yi rigima kayan su ne to sauran mutane masu hankali su ma irin wannan ne sai dai haukan ya bambanta ne shi ma mai tattara tufafi mai ko motoci ko gidaje ko sauransu shi ma irin wancan mahaukaci ne mai tara gwana-gwane domin kamar yadda wancan baya masu amfani shi ma wannan ba zai masa amfani ba ka ga min yana da gidaje rututu zai kwana a guda nawa ne ba guda ɗaya zai kwana ba to mene amfanin saurayi ba in su gidajen har su yi ƙura har su ya mutu ya basu to sai suka yi amfanin min iri ɗaya da wanda wanda ya tataro mahaukacin da ya aje mutuwar masara ba su da maraba illa iyaka kawai shi in ya ga wancan zai ce mahaukaci shi ma mahaukaci ya gani zai ce mishi mahaukaci don wani wani mahaukaci ya warke daga irin nasa nau'in haukan shine aka gaya masa cewa mai sa ke ta tsanci tsanci zai ce a aiki abubuwan abubuwan da ke tsanta suna kalkali ne sai yana ganin sauran mutane mahaukata ba su ɗaukan yana abu masu daraja in ya ɗauki wannan sai ga wancan ya fi farfali ina wani farfarfar sai aji wannan je ɗauko wancan to sauran mutane su ma irin wa'annan mahaukatan ne suna tattara wa'annan abuwa masu kalkali ba su da wani amfani a masu ajiji ken shi ka ɗauki abin da zai amfani ka ne ka amfani da shi halas ka gama ba kuma ka tattara abin da ba zai maka amfani ba to bisa ɗan wannan tattara wannan shi sai ta tattara abin yana ganin kamar shi ne amintuwa a wurin shi in ya tattara rikicin wuri kun ba ya son ya bantara ya miƙa kaga ɗabi'a ne to sai ashe yasa aka ce to ka daure mutum ya daure wato ya daure ya fi ƙarfin zuciyarsa ya miƙa kar ya bi nafsu al'amara bisu wanda ta ce to ka bari mana yanzu kaga baka da shi da ka bari in ya taru da yawa sai ka baya to shaidan kenan yake mutum wahayi saboda in ya tara da yawan masu zai ce mishi bai taru ba dai in kuma ya ce ya waita ma sai ce to ka gani yanzu a ku za ka mata ka yi kaza to a ƙarshe bukun ba zai bayar ɗin baki to ya daure a cikin alkurani Allah ta'ala yana faɗi dangane da su wa minhum man ahada Allah daga cikinsu akwai mutane akwai wanda ya alƙaima Allah alƙawari cewa in Allah ya bashi zai bayar da Allah ya bashi sai ya hada to ka gani yana na a taubar kaga ainihin ya nuna kenan sai ka daure da ya sami dukiyan yana fatun cewa shi a bashi zai sadaka zai zama mutumin kirki sai aka bashi sai maimakon ya sadakan ya zama mutumin kirki sai ya yi rowa ya zama marwaci sannan kuma bayarwa baya rage dukiya sai dai kawai a tunanin mutum a sawalawansa amma bayarwa bai baya rage dukiya sadaka ba ta rage dukiya ba ma ba ta ragewa ba ne tana karawa ne kana bayarwa ana baka kana bayarwa ana baka to ya dole ya rika miƙawa wale zubin sahu alal hukuki akan haƙoƙi ya rika ba da haƙoƙi na wajibai kenan har ma da mandubai kamar zakka da sadaka zakka da kuma sai wajibai sadakoki da kyaututtuka da isanani kuma wasu kun mandubai wan nawa'ib kuma ya daure akan nawa'ib nawa'ib kuma su ne abubuwa nawazil kenan masu sassaukowa wato masibobi kenan wato ainihin abubuwan da su sauka wanda za su sa ya zama wata ne ya zama ko ya rasa ko wani abin da ya haka nan da dole ne nan kamar yadda ke babin jihadi daga abul hassan salam ya ce dangane da yadda ake raba ganimu ya ce shi imama imam zai karbi zai karbi saura abin da ya hawa ya zama shine arzikin mataimakansa akan addini da kuma maslaha wanda zai karfafa addini da shi da karfafa addini ta fuskokin jihadi da sauran abin da yake maslahan ama to nawa'ib dai su ne abubuwan da suke sassaukowa yau da kullum domin a rayuwa yau da kullum hakanan abuwa na sassauka to ya daddaure wato kuma ya jingina shi da bayarwa din ne ya jingina abin da bayarwa wato a wajen bayarwa din akwai yansu abubuwan da su sassauko za su faru a sanadiyan bayarwa din ko kuma a sanadiyan wa'annan ayyukan alkhairin da ya jera duk abin da zai sami mutum ya daidai daure ya ci gaba da yi to wanda da Allah ya bashi dukiya ya wannan ne to amir mun yana faɗin wannan ne a babin yadda amma manta da maganan baya ba maganan baya an neme shi ne da ya ba manya kaso mai yawa ya ba matsakaitan mutane matsakaci ya ba talakawa a yuhan nasu ɗan kaɗan ya hana wasu kamar yadda sauran sarakai suke sukan hana wasu da dama ne su ɗiba su ba yan kurkusa su kuma yan kurkusa su mara masa baya kuma ba za su ba shi labarin abin da ke faruwa ba shi kuma sai ya zauna ya ɗauka komi lafiya ba su ce ai duk talakawa na ta murna ba a ba wani ba wata matsala saboda su ba su a cikin matsala to in an hana su sai su fara gunaguni sai su fara kulle-kulle za su jiyo mulki ko su sa su baza jita-jita game da shi a rika sukansa a cikin mutane har a yi masa bore ko abin da ya kama da haka saboda sun su ba su samu za su yi wani abu to kuma dai haka dai aka saba shi amir ne da al'amura suka zo hannunsa zahiran to sai ya rika rabo daidai to shi ne suka zargi suka zame shi to ya yi irin wannan ne don maganin zargi sai ce ana aje dukiyoyi a mahallolinsu ne aje dukiya ba mahallinsa ba mahallinsa ba ainihin zalunci ne to kuma duk wanda ya yi ko da wanda aka ba su ɗin sun yaba to yana samun yabon wanda suka cancanci zargi ne da ƙasƙantattun mutane mada mahamadatul li'am wa sana'ul ashirar da yabon ashirare da zancen jahilai matukan yana ba masa wannan ni'iman da zaran ya bari ba za su yi mashi wannan kuma sannan shi a wurin a wajen su shi mai baiwa ne amma wajen Allah shi marowaci to bayan wannan ne sannan sai ya faɗi cewa to wanda Allah ya ba shi dukiya ga abin da ya kamata yi to kaga wannan dukiyan da ihtimala abin da amirul mu'minin ke magana anan wanda Allah ya ba shi dukiya tasa ta kashin kansa yake magana an fahimta ai wancan kuma in kun an lura ba ana maganar shi dukiyansa ne na kashin kansa ba dukiyan hukuma ne na al'umma to kuma a baya can a farkon maganan amir ne na cewa wallahi ko da dukiyan tasa ce ta kashin kansa abinda zai ke ballantana kuma dukiyan ta Allah ce to ko da dukiyan da ke hannunka ta kashin kanka kai kai gumi ka samu kai aiki kai gumi aka biya ka guminka halallinka ne kai aikin kasbin halas kasbin halas wanda ya halatta shar'an ka yi wannan irin wannan aikin ka yi aka biya ka lada to kaga halallinka ne wannan to shi wannan halallin naka shi kuma ana so ka sarrafa shi ta hanya na halas gashi ka same shi halas kuma ka sarrafa shi a hanyar halas to shi ne ake magana nan cewa to ko shi yadda zaka sarrafa shi yadda zaka sarrafa shi ta fuskokin alkhairi to ko shi wannan halallin naka gaskiyar magana ita ce an baka ne dukiyar hakikatan dukiyar Allah ce kai kai guminka ka samu kai kasbin halas ka sami dukiyanka amma kuma Allah ne ya baka saboda mene Allah ne Allah ne ya yi ka tun farko kuma yi maka imkaniya ya baka duk abin da su kai amfani da Allah kai amfani da wata hikima ce ko wata fasaha ko wani karfi ko mai duwa ya baka waɗannan ku da idonka da jinka da ganinka da hannunka da ƙafarka da tunaninka duwa ya maka wannan asbab to kaga saboda haka dukiyar da ka ka tsorowarta kai kasbinsa kenan ka samu to ita ma dukiyar Allah ce ba wai dukiyar Allah ba ita ce lalai wanda aka baka riko amana a matsayin dukiyar al'umma ba lalai an ce maka gashi ka raba zakka ko humusi ko wa'insu haƙoƙi na Allah wanda aka aje aka ce kai an baka amanansu dukiyar Allah ce to hatta taka ta kashin kanka wanda kai kasbin shi ma dukiyar Allah ce to kuma kaga yake shi ne abin sa amiru ne abin ke cewa ko da dukiyan ta wace yadda zan yi nan ballan na ma dukiyar Allah ce Allah ta'ala yana cewa almalu mali wal fuqara'u iyali wal gani wakili dukiya dukiya ta ce fakirai kuma iyali na ne shi kuma mai mawadaci wakili na ne kaga an wakilta shi akan dokin ki to kaga shi yanzu tasarrufi yana yi a madadin Allah ta'ala ne ya ba iyalin Allah malin iyalin Allah mabukata da iyali daga aila ya samu asali aila aila yana iya nufin talauci rashi mabukata su ne iyali ana ce mutanen iyalin mutum saboda shi ke ɗaukan ɗawainiyarsu suna da bukata a wajensa shi yasa ake ce masu iyalinsa to karka ji karka ji an ce iyalin mutum ba shine matansa da 'ya'yansa ba da sauran da suka ɗaura a wayan shi da bayansa da wanda suka ɗaura a wayan shine iyalinsa to Allah ta'ala ce to fakirin iyalinsa wato ma'ana nauyinsa yana yana ga Allah ne to sai ya sa wakili ya ba shi dukiya ɗawainiya ce wanda Allah ta'ala shi ya ɗora akan mawadaci ya ba wa 'yan nan to kuma sai ce faman mana'a iyali mali a dakhaltuhu nari wala ubali wanda duk ya hana iyali na dukiya ta zan shigar da shi wuta ta ba tare da damuwa to to sai amir mini ya wata magana dangane da wannan abubuwan da ya faɗi ya ce fa inna fauzan بهذه الخصال شرفوا مكارم مكارم الدنيا ودركوا فضائل الآخرة إن شاء الله ma'abota luka sun magana daban-daban akan meye ma'anan fa inna fauzan irabi in za mu shiga gonan irabi za mu ɓata lokaci haka man ma haka ba za ka in mun shiga gonan wujuhul balaga zai shi ma kan ɓata lokaci za mu ga cewa mutane su ba za mu ɗauki hankalinsu ya zuwa wannan ba illa iyaka sai mu ce wanda ke da sha'awan wujuhul luga akan wannan al'amari to sai ya duba sharhohin da ma'abuta sharhi suka yi akan wannan suka ce wannan yana daga cikin wani irin salo na magana da na iya magana da shi amirul mu'mini sai ce fa inna fauzan bai ce fa inna fauza ba kaga yana iya cewa fa inna fauza bi bi hadhihi al-hisab fa inna fauza bi hadhihi al-hisab sharafun sharafu makarami duniya sai ce fa inna fauzan to me ma'anan fauzan din ya kawo shi ni kira maimakon ma'arifa nan ibn abil hadid ya kaɗan kawo sharhi a kai nan ma wanda abin sharhin da ke gabanar na mirza hu'i shi ma ya kawo duk sharhin ma'anan me yasa ya nakarta shi maimakon ya ce fa inna fauza ya ce wannan magana ce mai dukka wahiyar labzatul munakara wa hada da ƙiƙ magana mai zurfi wa huwa min min babu ilmin bayan akwai ilmin da ake ce mashi bayan ilmin bayani sai ce fa inna fauzan bi hadhihi al-hisar ko da yake akwai ruwayan fa innal fauza in fa innal fauza ne ba ma sai mun je dogon maganar luga ba in ya ce fa innal fauza ya yi mashi ma'arfa wato rabauta duk a kowane a hausa duk ɗaya ne la ya ka a larabci maganar ba nan shi da ba inda ya ce fa inna fauzan bi hadhihi hisab wato rabauta da waɗannan ɗabi'o'i wanda aka lissafta dinnan to sharafu makarimin duniya ɗaukakan girman duniya ne a matsayin duniya ɗaukaka ne a matsayin duniya wato mutum ya rabauta da irin wannan ɗabi'o'i to in ka ce fa inna fauzan bi hadhihi risala ya nufin samun rabo ba rabauta ba samun rabo da irin wa'annan ɗabi'o'i wato in kai in kai aiki irin ɗayan wa'annan ko duk cikansu kowanne ka ɗebo rabonka na wa'annan ayyuka to za ka sami ɗaukakar duniya kulura muƙaddara mutum yana da dukiya sai ya yi irin waɗannan ɗabi'o'i da aka lissafta sai ya zama dukiyansa duk danginsa suna amfana da shi bai zama itaciyar giyinya na nesa kashaki na gida sai kallo sai ya zama na gida ma suna samu to su na gidan mai aka gani mala ba za ka za su ga lafiya ba to sannan kuma sai ya shirya abinci a zo a ci to su kuma ayyuhan nasu wanda suka zo su sami abin tabawa da me suka manta kaga komai tsaf to kuma in yaje ya mutum yana cikin kunci ya yanta shi ana bin wani bashi ya biya masa mutum yana fama da talauci ya taimaka masa ya ka gani wa'annan mutane tauka gani sannan kuma ya daure yana ta tayi bai bara ba bai gaji ba bai ce kai ya isa kan da da yana ta abin nan ko yana ta tayi ba tare da ya gajiya ba ana nan ana nan sai ajali ya zo sai ya mutu ya ka gani malam wayannan mutanen ya za su ji da mutuwansa ai ka za su ji mutuwa ko dangi ba za su ji mutuwa ba sauran kuma mutane duk da ake suke amfana da ma'arufin duk za su ji mutuwa to bayan ya wuce barin ce shi sunansa alhaji bala to ya ka gani yanzu in ana bala malam alhaji bala jama'a ya za ka cika sarki alhaji bala ai in wani mai ce wallahi ba shi ne daidai bai yi ina ma alhaji bala yana nan to kaga da shi da tsaf in kuma yunwa ne mutai shi da yanzu da alhaji bala yana da yanzu na je na cito to kuma idan an kama mutum in ci ka alhaji kan alhaji bala da to kaga kaga lisanin sirki ake ce ma wannan kyakkyawan ambato a baya to kaga yana da rai ana kyakkyawan yabo shi fa ba yana yi don soyayya ba mashi bane ya yi don Allah ne yawa to amma wanda ya ba wanda yake ta ba maroƙa suna ta buga mashi ganga suna shine sarkin duk duniyan nan gangan gangan sarkin musulmin duk duniyan nan garan garan gangan mai kyauran alke ba mai kyauran ga jikan mujaddadi ta wajen babansa gangan gangan suna ta yaba mashi to shi kenan suna ce masa ɓauna ne zaki ne yana mutuwa rigiza kana tsammanin me ya ce yana ma da ransa za su faru bar bai ganin suna yabo yaban a shararai ba wani yaban arziki ba ne ko ya yi ba wani ko kaji sun yabo da faren da fatan baki a waje an suna koma wajen kaza kawai to ka gani sannan kuma kamar yadda ya zo hadisi duk wanda ya yi abu domin mutane su yaba masa sai Allah ya haramta masa wannan yabo to wannan wannan wanda yake yi irin Allah sai kaga ya sami yabo yana da rai yabo bayan ya rasu to ko wannan ne ma ai kaga lafiya lauko to da kuma na gaba da rako fada'il al-akhir riskan falalolin lahira in an zo lahira kuma ɗimbin lada ɗimbin lada kamar yanzu wannan ciyar da abincin da aka ce in suka shigo za su shigo mashi da ladar daki in sun fita za su fitar mashi da zunubi ma'ana in da wata ibara in sun shigo ciyar da su zai sami lada kuma za a kwace masa zunubi za a kankare masa zunubi to ka gani to kaga yanzu in aka je gobe kiyama ana iya samun ma shi bayi da laifi shi kuma a gan shi da ɗimbin lada to da me ya manta ka wanda ya sarrafa dukiya ba ta hanyar da aka ce a sarrafa ba ya sami zargin duniya kuma gobe kiyama kun ba ya je kuma ya sami zargin lahir saboda anan ko da an yi a sharare sun yabe shi ba zai amfani shi da kuma ba ta a duniya yaban a sharare ba zai tsinana mishi komi ba kuma a ranar lahira kuma ba ya da lada huwa inda lahi bakhil a wajen Allah shi marowaci ne amma anan sun ce mai bayarwa tunda ba yana sarrafa ta inda ya dace ba to kaga to akwai wani ɗan jela ɗan kaɗan dangane da wannan akwai magana da mai tsawon gaske wanda ni ba na son in kawo dangane da me yasa me kawo me yasa ya kawo na kira maimakon ma'arfa na ce mai bukatan karanta yana iya karanta amma mu ba mu da hausa muke magana kuma wani lokaci ba durub din hikima din ko balagan da ke cike da ba mu ma'anonin da suka da wa'azozin da ke ciki suka fi damu tun da yake maganan ana yin ana magana ne kan aje ma'arufi a mahalli to sai amir ne nuna cewa a nan ƙarshe ce ainihin wanda ya aja ma'arufi ba a mahallinsa ba walaisa liwada il ma'arufi fi gair haƙƙi mai aja ma'arufi ma'arufi shine abin sani abin kyau kamar ba da dukiya nan kyauta ma'arufi ne ma'ana ma'arufi abin sa aka sani ma'ana kyakkyawa ma'anan ma'arufi shine abu mai kyau da wata ibara abu ma'arufi an san shi ma'ana an san shi yana da kyau munkari kuma an musanta shi an ƙi shi saboda mene bayi da kyau ma'ana ke in ka ji an ce abu ma'arufi na ƙirɗin munkari munkari shine abin da bai da kyau ma'arufi shine abu mai kyau saboda mene an san shi an san shi yana da kyau wannan kuma an musanta shi bayi da kyau to wanda ya sa ma'arufi muna muna iya amfani da kalmar ma'arufi da Hausa abin kirki ya sa shi ba ma'ahallinsa ba ma'ana ya baya yana raba kyauta amma sai ba da kyautan ba inda ya kamata to sanya wannan ma'arufi ba inda ya kamata ba a cikin wasa'il da cikin kafi da isnadansu daga saif bin umaira ya ce abu abdullahi alaihi salam ya ce ma mufaddil bin umar ya ce ya mufaddil idza arata an ta'alama ashaqiyyun rajul am sa'id fanzur sai bahu wa ma'arufahu ila man yasna'u abi abdullahi alaihi salam yana magana da mufaddil bin umar ya ce ya mufaddil in kana son ka gane mutum shaƙi ne ko sa'id muna ce shaƙi muna cewa dan wuta wanda shaƙawa kenan tsiya cewa rashin arzikin lahira in kana son da wata ibara kana son ka zama ka gane mutum dan wuta ne ko dan aljanna ne to dube shi ka ga ma'aru kyaututtukansa da ayyukan alkhairinsa wa yake ma wa yake ma fa in kana yasna'uhu ila man huwa aruhu fa alam annahu ila khair in ka ga yana aikata shi ga wanda ya dace ne wa ahalinsa ne to ka san tabbatar cewa ya zuwa ga alkhairi yake makomansa yake in ka ga abubuwan da yake kyautata mutane da yake yana kyautata ma mutanen da ya kamata a kyautata ma ne to ka san lafiya zai zai koma ga alkhairi wa in kana yasna'u ila ghairi ahli fa alam annahu laysa inda Allahi khair in ko kaga ba yana yin ma'arufinsa ga ahalinsa bane ka san to bai da wani alkhairi wajen Allah to kaga tun anan kana iya ganewa in kaga mutum yana sarrafa dukiyoyinsa wajen fasikai da da mutanen banza da wofi to nan ma'arufinsa yake to ka san inda za shi makoman da za shi in ko kaga yana sarrafa dukiyansa yana taimakon mabukata ne to ka tabbatar da cewa to lafiya kuma wani abin sai ka ga wa'insu hirma an masa hirma ne gashi ɗan kaɗan zai bayar zai samu mai yawa amma sai ka kaman ba zai ka ba su iya ba saboda ainihin shi kansa sarrafa sarrafa ma dukiya zuwa ahalin nasa ɗin wani taufiki ne daga wajen Allah sai ga su wa'annan suna da dukiya amma ba za ka taɓa ganin sai ka lura da wayan su da yan azalumai ba ka suna da dukiya ba za ka ga suna sarrafawa ga abin kirki ne kullum suna zuba inda ya kamata ba inda ku har za su yi ma mutumin kirki ma'arufi sai kuma shi ma ya ji tsoro daga anya kuwa dun za su yi da wata manufa ne na wani ana ba labarin wani wani wani malami ne aka ce a birnin najaf shekarun baya ne baya kwanan nan bane wani malami fita ce ya rubuce rubuce littattafai haka da sauransu kuma sunansa ya fice to shine wani cikin waziran sarkin iran cikin ministoci ya tafi ziyara najaf to sai ya ce na son ya ga wannan malami to sai ya je ziyarar malamin sai ya ga cewa gidan da yake dan kwadataccen gida ne ta kai mama da zai shigo sai da shi ita uwar gidan malamin ta fita ta basu ya zauna ya ga cewa dan daki yake da shi dan kit sai da iyalin suka fita suka bashi wuri ka yi sa ya ce dama na ji labarin ka nace da na zo ziyara shi nace ba zan zo gaishe gace to na gode na gode ya ga cewa to kare kuntata mai iyalinsa bare ya tafi da sauri sai ce shi kenan na barka lafiya sai mu ci ya tafi to da ya je sai ga ma sarki sarkin ira na lokaci kaka wani malamin da muke ta jin labarin kaga halin da nake ya na ganshi a ciki ina cikin farauci ba kaɗan ba shine sarkin ya tausaya sai aika mashi da kuɗi ya sai gida da aka kawo malamin kuɗin sai ya fashe da kuka ya ce mai nema Allah ne kuma har ya sa ana ambaton sunana a fadan azalumai ya ɗauka ya laifi ne ya ce wani laifin kuma nema Allah yanzu kuma azalumai har sun tuna sunana ai kudin da bai karba ke ya ta rusa kuka ya dauka kila kuma dai wani laifi yayi kuma Allah ya sa a zalimai na ambaton zonai su har za su mashi ma'arufin azalimi kaga su za su tawfiq ta'a kamar da a cikin masu da Allah murzuqna tawfiq ta'a tawfiq ta'a lalin ahir ana haramta ma waɗanda ba su da rabo za ka ga da ɗan dukiya kaɗan za su samu babban daraja amma ba su yi ba saboda ka lura da kyau in ka ga ma'arufin mutum ina yake sarrafa to ka san ina za shi in ka ga yana ba ahalinsa ne wanda ya dace da aba to ka tabbatar la ya zo a alkhairi in kuma ka ga yana sarrafa ba wanda ya dace a ba yake ba to ka ma sani to na ga lokaci na ƙwarewa zan na ɗauka har wannan karatun zai mana kaɗan mu shiga wani to kare zo mana ya mana yawa kuma amma dai za mu ƙare yau insha Allah har wala a cikin kafi da kuma littafin da ake ce ma'udda shi kuma wannan daga ahmad bin muhammad bin isa daga muhammad bin sanan daga shi ma daga mufaddal bin umar ya ce shi ma shigen wannan ne dai idza aratta an ta'rifa ila khairin yasiru rajul am ila sharr kaga lafazi ne bambanta yawanci ya ce idza aratta an ta'lama ashaqiyun anin rajul amis amsa'id nan kuma sai ce idza aratta an ta'rifa ila khairin yasiru rajul am ila shar in kana son ka sani mutum zai koma ya zuwa alkhairi ne ko zuwa sharri ne fanzur aina ya da'u ma'arufahu duru ba ka gani ina yake sa ma'arufinsa fa in kana ya da'u ma'arufahu inda ahlihi fa alam annahu yasiru ila khair idan ka ga yana sa ma'rufinsa ya zuwa ahalinsa ne to ka sani zai koma ya zuwa makomansa ya zuwa ga alkhairi wato kana son ka san makoman mutum ma'ana lahira wannan mutumin ya ina zai koma in ka ga yana sa alkhairinsa a wajen da ya dace to ya zuwa alkhairi ne in kuwa in kana ya ma'rufahu ma a gairi alihi fa alam annahu laysa lahu fil akhirati min khalaq idan kuma ka ga yana sarrafa ma'arufinsa ba a wajen wanda suka dace ba ka sani bai da rabo a wajen alahira bai da rabo a lahira to ka gani a cikin wasa'il daga imam sadiq wannan wannan mutum ya lura ruwayan duka duka daga mufaddal bin umar ne daga abi abdullahi alaihi salam kuma lafazin ne da ya bambanta amma kusan wala mai itimalan ko masu ruwa ne suka yi canza lafazin ko kuma shi abi abdullahi alaihi salam ne ya ga mashi da lafazozi daban-daban to a cikin wasa'il daga daga saduk kuma da isnadinsa daga qatada bin amr bin da anas bin malik daga babansa duk cikansu a cikin wasiyan annabi sallallahu alaihi wa alihi ya zuwa ga ali alaihi salam yace ya ali arba'atun tadhhabu diya'a yana cikin zuciyoyin da annabi yake ma'ale ce ya ali hudu za su tafi a banza da ya a watsi ba da rasa wato wayannan abubuwa hudu za su tafi a banza za su watsi ba su da karar kenan al'akil ala shaba mai ci bisa bisa koshi mutum bayan ya koshi ya ci abinci akwai hadisi ma da yake cewa al'akal fauka shaba israfu cibirbishin ƙoshi almubazzaranci ne mutum yana cin abinci ne bisa bukata mafi kyawun cin abinci shine ka je ka fara cin abinci kana majin matsanancin yunwa ka ɗage hannunka ciki bai cika ba akwai adab ɗin akal daban-daban ba ana ci ne a take ciki ba mafi alheri ka je ka ci abinci sai ka ji yunwa kuma karkaci ka ci ka ci mafi kyawun abinci kuma shine ka ci ka fara ci kana jin sha'awa kana jin daɗin abincin ka ɗage kana jin daɗin abincin kar ka dunga ci ka dunga ci har sai ka ji ba daɗi sannan ka bashi to wannan ɗaya kenan ko da ke ba shi ya shafi babin mu ba wasiraji fil kamar wannan a fil kamar haka ya zo kunna fitilla a wata a wani ruwaya a rana ne kunna fitila da rana bai da amfani mai ya kare da sauransu kuma bai kara maka hasken kuma bai kare shi maka duhu ba wa zar'u fi sabha da shuka a fako kasan da bata karban ruwa bata fidda bin fako ake ji masu kasan fako ko kamar irin kasan nan da ake ce mata eh fako din kasan da bata karban ruwa ta rike ko an mata ruwan sama sai ta watsar da shi kawai ba ta sha kuma ba ta dace da shuka ba sam to ko ka shuka a nan dama zai mutu ne wadda ata wasani ati inda gayar ahliya da kuma yi ga wanda bai dace ba bayarwa sani'a sani'a ana ce ma'aruf ma haka nan sani'a ana ce ma ma'arufi haka nan da sani'a da ma'arufi yana yiwa wato yin ma'arufi ga wanda bai dace a ma'arufi ana yin ma wanda ya dace akwai ahalin ma'arufi din har wala yau a cikin littafin sheikh saduk a cikin majalis na ibn sheikh daga babansa daga abi muhammad al-faham daga al-mansuri daga amin babansa daga imam ali bin muhammad daga babansa daga iyayensa ɗaya bayan ɗaya daga ali bin muhammad da itimalin imam ali alhadi kenan to tiriyan tiriyan shi ma ce daga wani daga wani daga wani har zuwa har ya zuwa amirul mu'minin har ya zuwa manzo Allah ya ce zai har ya ce har ya zuwa amirul mu'minin alaihi salam ya ce hamsun tazabu diya'a biyar suna tafiya a banza su bi iska ba su da wani amfani sirajun tafsiduhu fi shamsi fi shamsin fitilla da za ka tafiya da shi a rana ka kunna fitilla a rana wani Allah ba yana nufin kunna fitilla a rana ba ne yana nufin aikin da ba zai amfani ba ne ko ba lura ba tun da yake itimalan da rana za ka ɗauko wutoci daga haska ko kuma za ka kunna fitilla kamar mu har yanzu a Najeriya muna kunna fitillan kwaiko a Lagos ma ana kunna a cibal ba za ka ga gari in gari ya waye za ka ga rana ta fito sai ka ga sun kashe amma da ɗan rana za ka ga a ci barbar ɗinsu saboda a yanzu a ci barbar sosai wannan gwangwanin madara a huda a sa mishi lagwani a ɗan zuba karnan zira aji bayan isha ana sai da tattasai da attarugu da tumatir da kifi da sauransu duk za ka gani a kashin duniya da yake har yanzu daidai wani wani in ya zo nan zai sha mamaki wani dattijo da gemu zai ce tun yana yaro bai taɓa sanin irin wannan shi bai taɓa ganin a ci balbal ba mu har yanzu ko tana tana ci balbal ɗinta to to mutum da zai kunna fitilla da rana ai kaga bai a da amfani ko yace adduhunu yadhhab wa daw'u la yanfa la yuntafa bi mai ya tafi kuma haske ba za a amfana da shi kasan ana sa lagwani a fitillan da a sa mai kamar man kaɗe ko manja ya rika ci to mai ya ƙare kuma ba amfana da hasken ba amma ni ba na tsammanin amirul mu'minin yana nufin kunna fitila da rana ne yana nufin ayyuka wanda ba su da amfani ne wa matsurin wujudin ala ardin sabahatul matar ala ardin sabah al matar yadhi'u wal ardu la yantafa'u bi da kuma ruwan sama mai yawa a ƙasan da take fako ba ta karɓar ruwa ruwan ya tafi kuma ƙasan ba za ta amfana da shi so wannan shi ma kaga in an yi ruwa yadda ki fako shikenan zai kwaranye ne kawai saboda fako bai shan bai shan ruwa din ballantana ma a yi shuka to kaga wannan yana nufin kaga wanda ya je shuka a nan kamar wani wawa ke ma'ana duk lokacin da za ka yi wani abu za ka sa hankalinka ne ka ga menene natija ke me natijansa kamar za ka zuba jari za ka zuba jari a inda za ka ci riba ne shine ma'anan wannan magana in kana da hankali ana baka misalai ne wa ta'amun yakimuhu dahiya ya kudumu ila shab'an fala yin tafi ubi da abinci da mutum zai sha wahala ya gyara shi ya dafa shi ya dafu ya gyaggyara ya hasi shi da ya kawo wanda ya koshi ba zai amfana da shi ba idan mutum ya dafa abinci ya gyaggyara ya gyaggyara ya shirya shirya ya kawo ya kawo mu wanda baya da bukata abincin shi ma wannan kaga yana nufin aiki aji abu a mahallinsa in kai abinci da mai daɗi da sauransu waye kamata ka ba mabukaci wamar'atun tuzaffu ila aninin falayin taɓuɓa da matar amaryan da za a kai ta wajen anini wanda yake shine rafto wanda ba zai amfana da ita kama ce wannan shi ba namiji ba ne ba da mazakuta sai kuma a kai masa amarya a ce a yi rori a kaga sai dai ta ci ta sha ta yi ado amma shi a wurinsa ba ba ta da amfani wa ma'arufin yusnau ila man la yashkuruhu da kuma ma'arufi a yi ga wanda baya godiya akwai wani wanda wanda yake shi ko an yi ma'arufi shi ba ya itirafi da an masa an yi banza bai ma san an yi ba to shi ma bai da amfani wannan nan duk ainihin hikimomi ne daga amirul mu'min aka ruwaito hikimomi ne guda biyar wato abubuwa biyar kamar akwai akwai wa'yansu a wani masu waƙen bakan da mai anan suna wajen cewa suna jingina ma shehu usman dan fodiyo wa'yansu wa'yansu mutane da yake cewa suna da wauta ba su da hankula na sun kun san waka da ana ce mata bakan damiya to za ka ji an ce mai kaza mai kaza mutane su da dariya amma ba su gane hikimar da ke ciki ba adawai mai auren mace mai agola biyar shi ma yana da wauta ba shi da hankula da mai menene yana ganin hadari ya fice ya fita ruwa da ke shi ma yana da wauta ba da hankula amma su mutane ba su gane darussan da ke ciki ba ba ana masu labaru karin su yi ta dariya ba kamar yanzu misali a ce kai abinci ka kawo ma wanda ya koshi ko ka kunna wuta ka kunna fitila da rana duk wannan yana nuna maka ma'ana duk lokacin da za ka yi abu me ya kamata ka yi ka auna ka ga meye natija a ƙarshe ma'anansa kenan ko ba gane ba wanda zai ba zai yi abin da bai da amfani kamar wanda zai kulla fitilla ne da rana ya ɓannata mansa bai amfana da hasken ba tun da mai ɗin ya siya ne ya sa to ya kamata a yi amfana da shi ko to sai ya sa a lokacin da bai da amfani to kaga wannan ba ana nufin kunna fitilun fi'ilan ba za mu ɗauka mutum zai zo da rana ya kunna fitilla ba ya sa lagwani ya zuba mai ya kunna ya ajiye da rana ƙauƙauƙau abin nufi shine wadda lokacin da za ka ɗauki wani mataki to kasance meye natija ɗin saboda haka yadda za ka yi tasarrufin dukiyanka duk ka tambaya meye amfaninsa ko ma ba dukiyanka ba har ma lokacinka har ma duk wani abu naka ga wata fomula zan baka ko fira ne aka zauna ana tattaunawa ana ɗan da to ka tambayi kanka wannan tambaya wannan abin da nake yi ko kallon kwamfuta kake ko kallon talabishin ko kana safin net to ga tambayan da zaka wannan abin da nake yi mene amfanin shi gare ni a lahira tambaye ka kanka wannan mene amfanin shi a lahira to in a lahira akwai lada ba da kokari in ko ba lada to bari tun da ƙarshe dai lahira za ka mala to ƙaddamar da guzuri kafin ka tafi mi aika da aikowa ka duk lokacin da kake wani abu ka tambaya wannan abin da nake yi mene amfanin shi gare ni a lahira ta in akwai amfani ba da ƙoƙari kai ta ta yi in ko ba amfani a lahira bari kana cutar da kanka fira ake ana tattauna haya haya haya ai kaga malam bala babur ɗinsa ya lalace kaga ya wuce fatatatata ai ma matarsa ta sake shi haba wannan kuma ya wuce to kuma wannan kuma hala an kore shi a wajen aiki ne kyalkyalkyalkyal to ka gani ana fira kenan ai ta cin naman mutane sannan kuma nan kuma kai kawo kaza na kai wannan kaza cakam cakam cakam a ci cingam ne a ci mene a ci a ci wannan a ci a ta wa'ina aikata wannan aiki sannan ku a tashi kuma a je a shiga wani aiki shi din wannan ma an ce wanda ba su da aikin shine su shedan yakan zo ya ba su aiki sai ya tattaro su yanzu nan ya ce a zo ya zo a yi jihadi yanzu nan sai ka ji sun irin wannan zaune gari banza kawai sai a ce musu a ga jihadi kawai a ce akwai lada ne a ce kwarai kuwa wayan na kuma laminar muƙarrabi akwai ranar za ku sami lada ai chairman ya ce ba kaza za a ba ku to kamin jihadi ne amma chairman ya yi alkawarin wayansu abubuwa to kamin irin wayannan to duk abin da za ka yi kullum ga fomula a lahira mene amfanin wannan in a lahira da amfani yi in babu bari wa sallallahu ala muhammadin wa alihi tahirin wa salamu alaikum ان شاء الله يا الله